أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الحاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زال إلا الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإنسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وعتب المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن دوس الأدواسي قلوب الأقدادي فريد داري على الإطلاق ياتب الأتماني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأبيبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السراد يا أئمة الشيء برينا جهر المعبر ولتأتي بنزرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيء برينا جهر المعبر ولتأتي بنزرة تأتي لنا بالزفر آه yau muna zama na ɗari da hamsin da hudu amin muna zama na hamsin da hudu ba ɗari da hamsin da hudu ba a cikin fasali na ƙarshe a cikin fardul anwari fi a halaki auliya illahi a hayar mun gama waliyai wanda suke da ta'addudi wanda suke marati goma sha na goma sha ɗaya wanda alhamdulillah goma sha uku wanda a yanzu za mu shiga kuma wasu daga cikin wanda suke da ta'addiri amma shi ne kusan babi na ƙarshe a cikin wannan littafin insha Allah. faslun fi zikir asnaf ahlul wilayati za mu ambaci simfi-simfi ma'abuta wulaya min albashiri na daga mutane mubafan ila ma ta kaddama za mu ratsa shi abin da ya wuce baya neman hadartumul adat wanda suke da adadi domin lamni hasirum adadan da wanda ko ba su da adadi a gwamatse wancan na baya akwai wanda suke da adadi kaza ne wai duk duniya iyakarsu kaza ne duniya iyakansu kaza ne akwai kuma wanda ba su da adadi to yanzu kuma akwai wannan na ƙarshe an haɗa akwai sauran masu adadi da marasa adadi wanda suke haɗe Utu ya ce wa min murjal mallami a hasir zikiran wa za da nan lahu ma'arifatu al-haqiqa wa minhum daga cikin bayan Allah rijalun akwai mazaje mallami a hasir zikiran wanda ba iyakance su ba ambato wa zata Allah ma'arifatan Allah ya ƙara mana sanin ahal hakika ma'abuta hakika wa ha ana azkur rijalul ma'arifa li anna niktabastu min ulama'i wa ha ana gashi yanzu azkur rijalul ma'arifa zan ambaci wasu daga cikin ma'arifai la'anna ni iktabastu domin na sami madadin su ne iktibatin su min min ulama'in daga malamai sagirun haƙirun ba wani ne ba wani ƙaramin mutum ne walakantacce huwai imu tijjani hadimi ƙananan hadimai daga shan amar tijjani ɗalib afuwi mai neman gafara an kulli ma haɗa akan duk abin da ya kuskure wasu da inda ulama ina roƙon addu'a wajen malamai wa kullu arifin da dukkan masanin Allah taqiyun zahidun mai tsoron Allah mai gudun duniya wa alimin da malami wa ba'da raj'atu mulhida bayan na koma ga ubangiji cikin kabari na rabbi faghfirli kamun gafara li ahmadu sirra in ɗauki sirrin nan na bayan Allah walau fil milhaji ko da na cikin kabari ومن أولياء yana daga cikin waliyar radiyallahu anhum Allah ya da su al'anbiya annabawa waliyai ne saboda bidaya ce wulaya salawatullahi alaihi abincin Allah tabbata a gare su tawallahum wallahu bin nubuwati ubangiji ya jibantar musu lamarin annabta wa hum rijalun su mazaje ne istafahum wallahu ne ba istana'ahum ba istafahum wallahu ubangiji ya zabe su li nafsihi dan zatansa wa ikhtarahum ya zabe su li khidmatihi dan su masa hidima wa tasawum ya kebance su min sa'irin ibadi daga cikin sauran bayi li hadarati dan halaransa shara'a lahum ma ta'buduhum ya sanya musu abin da su yi masa ibada bihi da shi fi zawatihim a cikin zatin su yasa walam ya'muru ba'duhum Allah bai hori wanda Allah ya zaba yace yana son ya mai da kai wali to sai gina ka a siffan wali wanda Allah bai sa shi a cikin wannan siffan ba sai gina shi a siffar da Allah yake so saboda wannan shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane mutum an halicce shi ne akan abin da Allah yake nufi da shi kowa an halicce shi ne akan abin da Allah yake nufi da shi sai sabai suka don haka ne dan aljanna dan aljanna ne dan wuta dan wuta ne to kawai kowa ya je shashe garin sallallahu alaihi Allah ba mar haka ai yayi haka yana sani idan kai shi zai rusa ka in kai dan aljanna ne asali in ya ga dama in ya sake ka in kaje kai mara rashin hankali sai ce ya fasa ya mai da kai wuta domin me saboda la yasalu amma yasalu hum yasaluna shi ba wanda ya isa da shi abin da yake saboda shi ne yake tambaya ba shi ake tambaya ba wannan isuwa ne na ubangiji saboda mutane su zamo kullum kullum ya sirrin lima hulika lahu kenan na'am bi an ta ta'adda wala ne amrun ba'dhum wasu ko ba hore su haka ba bi an ta ta'adda tilkal ibadatu ila ghairi balle ci ta'adda na wannan ibadan zuwa waɗansu su bi dari kiloji ta hanyar wajibci fa maqamun nubuwati idan an ce maka annabawa waliyai in hankalinka ya doku to su ai waliye zaɓaɓɓu ne annabawa zaɓaɓɓu ne ba duk annabi ne yake tashi daga annabta ba da farko akwai kujerun da yake farawa sunan shi salaha ai salihi kenan ba ka gani ko a cikin qur'ani za ga annabi ibrahim ko annabawa da yawa ya ce rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani annabi yusuf kenan ko rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاتر السماوات والأرض أنت ولي كذا أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألقني بالصالحين بعد أن أنت كون ولي النبي كو أمين كون النبي ولي فاتنك كون النبي أي مسلمين أي شيء بلا أما بذاك النبي نفع مسلمين ولكن بذاك يا هو كما كتير ai ga ko sahaba na ga ba suka ce musu waliyai ba saboda sahabancin da suka yi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yana cikin wulayen ne ai zaɓin Allah ne ma'anan waliyi wanda ya yi lamarin Allah Allah ya yi lamarin sa eh kuma ridan ake nema ai ko eh to amma ka ji magana sai ka ji magana sai gwadi sai girma sosai a ce haka amma kuma hakan ne fa maqamun nubuwati maqamun hasun shi maqami na annabta maqami ne ke bancacce fil wilaya cikin wilaya fa hum ala shar'i min Allah duk suna cikin shari'a daga Allah a halalau umuran ubangiji ya saukar musu lamari ya ya halatta musu wani lamari wa harama alaihim umuran kuma ya haramta musu wani lamari kas ko kasarha alaihim duna gairihim an takaita ta a kansu banda waɗansu iska na tuddarin duniya domin wannan gida ta duniya tattafi zalika ita take hukunci akan haka ya na darul maut wal haya domin gida ce na rayuwa da mutuwa wa qala ta'ala ubangiji ya ce annabi khalaqa al maut wal hayata aina a duniya liyabluwakum dan a jarabce ku ayyukum ahsanu amala waye da kyautuka aiki a cikin ku وهو العزيز وبنجي شيني العزيز مبوعي الغفور يوم غفر والتقليف شي تكليفي أشيك أي أيكي huwa al-ibtila'u ai jaraba tashi kai sallah kai azumi in bala ya same ka kai hakuri a lahira ko wannan ne babu wannan shine takalifi to wannan an sa shi ne liya buluwarku shine takalifin dan a jarabce ku fal wilayatu nubuwatu amma wilaya shi wilaya nubuwa ne an aika man matakin tafiya ne na annabta amma na ammawa wan nubuwatu shi kuma nubuwa allati biha tashari wanda shine ake kawo shari'a ciki nubuwatul khasa annabta ne na khasawa babu wani kullu kullu nabiyyin waliyin walaysa bil aks dukkan an dukkan annabi wali amma ba duk wali ne annabi ba amma a kujeransa an kiyaye shi ya bar waɗansu abubuwa da wanda ba wali da shi kuma bai iya kiyaye waɗannan abun ba saboda haka aka gine shi istafahu Allah wa kharahu Allah ya zabe shi ya kiyaye shi saboda shi wali yana samun ismatun yana samun tahaffuzun annabi kuma yana samun ismatun wali ana katange shi shi kuma wancan a katange zo akwai bambanci yawa shi wali in ka yi aiki ka yi aiki to sai Allah ya samu ka tahaffuzi sai ya sama tahaffuzi in za ka yi wani abu sai kaɗe ka ba za ka yi ba wancan kuma bai ke sai ya yi sha'awar yin yau ba zai yi jibili wani taka ana roƙon Allah Allah bayarwa shi iktisadi a iktisadi ana bayarwa amma an mafta ba iktisadi ba jibili ana halitta mutum da shi ba wai ka roƙi Allah Allah ka bani annabta ba a baya yiwa amma Allah ya bani wani taka yana yiwa to kaga ana aiki dan neman wulaya amma ba aiki dan neman annabta malitan ya ce al'adiyya wallahi mabda ahumul wilaya su annabawan Allah mafarinsu su ne wulataka wa humta wallahun wallahu su ne wanda suka jibanci lamarin Allah su matsafa hasa shi kuma sai ya zaɓe su ya ce to kuna daga cikin keɓantattuna maƙamul an biya ya alawa asmalu haka yake maƙamun annabawa a ala shi ne mafi ɗaukaka wa akmalu shi ne mafi cika wa makamu ahalun layi shi kuma makamun walittaka shi ne allah za ka yi zubitu shi ma ana tabbatar da shi fa'in kunta misdaƙan bi haza makalati idan ka gaskata abin da na faɗa ta fuzu bi na tilgula za ka rabauta da aljanna maɗaukaki bila raibin babu kokonto wa min al-awliya yana daga cikin waliyar ridwanullahi alaihim abincin Allah ya tabbata gare su kaga can an ce maka annubuwa ko sai ce an rusulu ka gani eh dole ka ce masa ai ai annabi annabi Musa ai waliyin Allah ne za a ji magana bambara kai eh amma idan kai bayani akan abun hakan ne kuma eh dan za a ji ka saukar da shi kasa yayyawa eh ka saukar da shi kasa yayyawa amma kuma wani farin shine shine komai din tawallahum Allah bi risalati ai kaga rusul da nubuwa ma ai akwai bambanci ina ce wannan rasulu ne aka ce wannan nabiyu ne ai akwai bambanci shi rasulu an umarce shi isar da sako shi nabiyu ko zai iya zama daga shi sai shi layi uraf ba wanda ya san shi har mata shi ma ba ta san shi ba rasulu mata shi ma ba ta san shi ba فهم النبيون سنة النبوة المرسلون زابقوا إلى طائفة من الناس أن تورس دورس ودورس جماعة لكي متاني أو يكون ko kuma ya kasance irsalan aman an turo su irsali aman ila na zuwa ga mutane walam ya su zalika babu wanda aka turo shi ga dukkan mutane illa li muhammadi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah shi kadai kowace halitta an turo ta ba zuwa ga kowace halitta ba an turo ta zuwa ga dukkan kowa da kowa bane illa rasulullahi fa balaga anallahi ma amarahu Allah bi tabbidi ya isar daga Allah zuwa abinda ubangiji ya umarce shi da isarwa fi kauri ta'ala cikin fadin Allah ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ka isar da abin da muka saukar maka ma- muka turo ka da shi daga ubangijinka ka isar wa mutane sannan a ma'ida yana cewa wa ma ala rasuli illa albalagu shi manzo babu abin da ya masa saura sai dai isar da abin da aka turo shi wallahu ya alam ma tubduna ubangiji ya san abin da kuke ah, kuke bayyanawa wa ma taktumuna da abin da kuke boyewa fa maqamu tabliq maqami na tabliqi huwa al-mu'abbaru an bi risalati shine ake cewa ar-risala yawa shine tabliqi kenan la gairu amma annabin da ba a bashi dama ya isar da abin da aka yi masa magana ba to ba rasulu sunan shi nabiyu yawa wata zara sai bi muhiddin an adana kalami ala maqamin nubuwati eh shi muhiddin yayi uzuri ya- bai yi magana akan uzurin su bai bai yi magana akan maqamin annabta da risala ba ya na laysa lahu dawqun domin ba shi da ɗanɗano a cikin nubuwa wala da gairi ko waninsa mimman laisu bi an biya fi zalika wannan abin da yake magana kan yayi kekketa yana da zauki ya ya sha irin ruwan da suka sha saboda haka in yayi magana akan su ba komai amma in ya zo na nan Allah ne zai mana bayani ko annabawan su yi mana bayani da kansu ko manzo Allah ya mana bayani da su ma'ana kenan Allah radiyallahu anhu sai ya ce fa haramun alaina kalamun fi haramun ne mu yi magana menene mukamin nubuwa menene mukamin risala a tafiyan da muke yanzu muna magana ne cikin kogin da muke muke shan ruwan irinsa fa ma na takallamu ba za mu yi magana ba illa fi ma lana fi zauqun sai abin da muka sha shi muka ji fa ma adahu amma waninsa hazaini makamaini wayannan wayannan guda biyu makaman nan ya ne makamin nubuwati wa makamin risalati da makamin annabta da makamin uh, risala falanar kalamun fiye an zauke lannan laha ma hajarahu to falanar kalamun fiye an zauke babu da magana a kansa a kan zauke lannan laha ma hajarahu domin ubangiji bai tsare shi ba ya fito ya yi bayani da kansa akan ga annabi ga rasulu ga risala sai kuma saurara ga littafin da ya sauko daga Allah ya kansu saboda haka Allah bai tsare ya hana yin bayani akai ba amma na wulaya ba kowane abu ne na wulaya Allah ya magana a kansa eh abin da ya ayat da ta nuna ko karama ko wulaya a cikin alkur'ani tsakanin dubu biyu ko ɗari biyu da wani abu amma shi ma sai maka bayani in ba ka ba za a gane wa labisu fi kahfihim salas mi'atin wazdadu tis'a irin wa'annan misali to kaga eh, tamyizi sai an nuna maka sannan ah, maganin maryamu alaihi salatu wassalam kullu ma dakhala alaiha zakar yal mihraba wajada indaha rizqa قال أن لك هذا هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب irin wayannan ɗaiɗaiku tsakanin na karanta ko dubu biyu ne da wani abu a cikin alkurani wanda ke ishara a kansu ko dubu biyu ko ɗari biyu da wani abu kwakwalwar da ta tafi amma dai na karanta haka domin sai da malaman suka fito da shi to shi kansa sai an ma bayanin me ake nufi in ba haka ba za ka zo ka haɗe shi a cikin karatun da ake nufi ne kawai baka mayyaze da abin da ake nufi ba wannan shi yasa sufayen suke bayani in sun kafa ma da lili sai su ɗauko aya na alkur'ani sai ta wannan aya tana nuni akan kaza ɗin wannan aya tana nuni akan kaza ɗin amma risala ba wannan ka riga ka samu qultu la ajaba kaunu kullu rasulin waliyan babu mamaki kullu rasulin kaunu kullu rasulin kasancewan kowane manzo ya zama wali wala tu'ajjib babu mamaki duk bi kawai kullu nabiyin gayar rasulin a ce kuma dukkan wani annabi ba manzo ba ne kaga wancan la ajaban wala ta ajar babu mamaki kawai kullu rasulun waliyan dukkan wani rasulu waliyi ne wala ta ajar kuma karka yi mamaki bi kawai kullu nabiyin gayar rasulin cewa dukkan wani annabi ba shine manzo ba wa alam ka sani da annallahu bi anna Allah yaf'alu ma yasha ubangiji yana aikata abin da yake so wa yatala ma yasha dakkal ulum yana yin ittila'i ma yasha ga wanda ya so dakkal ulum ya nuna maka ilimai mai sirara wa nanu qalu ahadu hada lijina la natakallam illa fi ma lana fihi zawqun wa nanu mu qalu sun ce ana hada lijina ma abuta wannan wadatuwa la natakallam ba ma magana illa fi ma lana fihi zawqun sai abin da muka san shi wani yake nan to kaga sun gama sun bada amanar su wa min al-awliya aidan daga cikin wade akwai as-siddiqun kaga shi siddiqi dan kai magana a kansa babu laifi saboda ba annabta bane amma makami ne hajizun kun ce rakizun makami ne tsakanin annabta da da wulaya radiyallahu anhu an jami tawallahu wallahu bi siddiqiyati Allah ya jibantar da lamarin sa siddiqiya qala ta'ala walladina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiquna haqqan kenan ko fa siddiqu shi siddiqi man amana billahi shine wanda ya bada gaskiya da Allah wa bi rasulihi ya bada gaskiya da manzo Allah an kaulin muhdirin daga zance wanda aka bada labari la an dalilin ba wai saboda dalili ba siwan nurul imani wai sai hasken imani allazi yajidu fi qalbi wanda zaka ji a cikin zuciyarka almali lahu min at-taraddudi hasken imani daban ilimi kuma daban shi ilimi yana gabatuwa akan hasken imani eh ana gabatar da shi akan hasken ilimi saboda shi yaqini ka gan shi wanda kuma akwai taraddudi akwai taraddudi kafin ka samu kai istiwa'i ka cire abu yana da wani irin abubuwa almani ulama ta rudi au shaq ya dakhulu fi qawl al-mukhbir wanda manzala ya riga faɗa ai magana ta kare ka san su sufaye Allah saka musu alkhairi in an ce manzala ya ce kawai to su an kare eh ɗan kala kala bangaren masu akawalu bangaren hadisi su zai ce maka wannan hadisin bakara wannan hadisin shaji wannan hadisin kaza sun sufaye annabin ya ce suke nan an gaba annabin ya ce to su imaninsu kamar mala'ikun nan shin har za a ce annabin ya ce kaje kana kana to ai baka da imani kenan to domin in ka fara binciken kwakwaf a ce kai kai baka yadda annabin ya ce ba ka zo kare ta na annabi to kuma ikon Allah wayanta malaman da aka sa su a cikin malaman jirgi wata abin suna cikin hatsari ke da komai saboda nan gudun za su ce sun tabbatar da hadisin nan gudun kuma za su ce kuma su tabbatar da hadisin misali an samu irin wayannan da yawa ya haya bin ma'in ya tabbatar da hadisi ahmad bin hanbali ya ce bai yadda ba ahmad bin hanbali ya tabbatar da hadisi gashi kuma tare su zuwa makaranta wajen malamai ɗaya wannan kuma ya ce bai yadda ba misalin irin wayannan to kaga an jefa musu wahabu cikin tunaninsu min jihatin rawi au min jihatin min jihatin rawi au nassun sarihun ko ta ɓangaren nassi ko ta ɓangaren rawi menene jirgin da aka sa da wannan wadiyai suna ganin wannan kun ba ta kan annabin ya ce kawai in annabin ya ce kawai a ɗauka ya aike shi shi kenan ko ma menene kai bayani daga baya in kai ka zo musu abin kace musu daga annabi kai kuma tsakaninka da Allah su sun kama ko da sun fasi ne ba komai to haka kuma ba sa fasuwa sai ga ya salo lawa umurau kuma idan mutum ya duba idan ka tafi ka tafi in ka je can sama ana zuwa kasuwa wannan ana tacewa ne saboda mun tafi ai amma in an tafi ana gane manufan Allah eh ana gane manufan Allah a kowane tafiyar gaba ki daya domin za ga wani ya haɗa dukkan abun guda biyu ya tafi da su kuma ya je ya kai lafiya daidai imaninsa ya ɗauka saboda jalalan ita ce jamala duk lokacin da a cikin bidiyon ka ji an ce wala yahillu kaza to da ka ga yana raddi ne da wata masaba ita kuma ta ce yahillu ne duk bidiyon in ka ji wani ya ce la yajuzu kaza to wani ya ce juzu ne to ba dan ka makale a ce ba harshen ka bane maliku ne yake faɗa sai a ce kana faɗa da babanka haka abin yake tafiya to amma a bidayen ilimi mutum ba zai gane ba sai ka tafi tukunna sai ka gane abin ga yadda yake to ka ga can ya juzu la ya juzu kullum kana raddi ne ko kana raddi wa Ahmad bin Hanbali ko Dauda Zahiri ko ga suna dai wanda kuma ba so in ka to irin wayannan suna faruwa da yawa a cikin ulumu sai amma sai mutum ya yi nisa gaskiya da kuma zai gane وليس بين النبوة التي هي النبوة التشريعية وبين الصديقية مقام باب تكالن النبتة التي هي نبوة التشريع وانتكين النبتة من الشريعة وبين الصديقية لتكالن الصديقية باب مقام ولا منزلة باب وني مكاني قوة منزلة فمن تخطى ركاب الصديقية وقع في النبوة دون كوتشي ko ya yi kuskure daga kan siddiƙiya to zai faɗa kan annabta wa man da annabuwati ta shari'i wanda ya ce shi annabi ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakar kazzaba yayi ƙarya wa kafara ya kafirce bi ma da bi as-sadiqur rasul mai gaskiyar nan manzo sallallahu alaihi wasallam gaira anna samma maqaman sai dai samma ba summa bane samma cananka in ka ce summa larabcin ba zai baka mahaɗa ba samma makaman babu wata cananka akwai makaman kurbaci akwai wani kujera da yake kusa da annabta siddiƙiya kenan shi ne samma makaman kurbaci faukar siddiƙiya kuma tana sama da siddiƙiya wa nuna nubuwa ta shari'a amma kuma ta kai annabta na shari'a ba yaya na ka fahimta a yi ganin gandawa ai wannan shine maganganun kutubai da sauransu idan an tafi an shiga siddiƙiya ai ba tsayawa ake ba ai tafiya ake amma biyan kadai ba za ka zama annabi ba ta ma kuma ba za mu kai hajjar ba saboda aka kara nan wa annan ila rabbikal muntaha ne to akwai wanda suke zahara amma an sani daga siddiƙiya sai nubuwa to akwai mukamin kurba wanda take kaukar siddiƙiya amma dunan nubuwa ce in an zo ga siddiƙiya tana nan to ga waɗansu kujeru da suke sama da ita ya za ka yi da maganar shau tijjani siddiƙiya ita ce mukamin kudubaniya ita ce ƙurbaniya to ya za ka yi da makaman cewa a ƙurbaniyar tana nan akwai ƙurbin farji aljami'i gausu samadani ya za ka yi kuma da khatimul makami ya za ka yi kuma da kataniya to kaga saboda zauƙin gurin yasa ya kalli gurin in bayi da zauki ba zai shiga ba iya zaukin sai yake magana bai shiga gidan annabta ba saboda ba fage na bane ba fagensa bane eh kada sai ni muhiddin radiyallahu anhu wa hadal maqam wannan maqami allati asbatnahu wannan muka tabbatar da shi baina siddiqiyyati wa nubuwwati tashari'i tsakanin siddiqiyya da annabta na shari'a allati huwa maqamul qurba shine maqamul huwa al-afrad shine fardul jani ko dubul fardul jani wani al'afirad shine kudubul fardul jani wawo dunan nubuwatar ta shari'a shi ba an nafta bane ta shari'a fi manzilati inda Allah ya amma matsayin wajen Allah amma wa fokar siddiqiyya ta fi manzilati kuma yana gaba da siddiqiyya a wajen mazauni inda Allah ya wajen Allah huwar musharu ilayhi bi sirri shi ake ce masa sirri alladhi wa qarati sadri abi bakr siddiq wanda ya tabbata a zuciyar sai na babakar siddiq fafa zalabi siddiqiyin saboda ka dukkan siddiqai ba irin siddiqancin sai na babakar ba kenan falaita bai na abi bakar wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan tsakanin manzo Allah da sayyidina Abubakar babu wani ba wani mutum li'annahu sahibul siddiqiyyati wa sahibul sirri saboda sahibi na siddiqiyya kuma sahibi ne na sirri shi ne maganar da mazala ce sai na wani ya kawo kara wajen mazala ya ce a rasulallah ne ni makwacin abubakar ne amma wani lokaci yana dafa abubuwa ya bane ce in kaji ka shiga gida ranar baina mahuwa za ta yau min lailatul mukmarati wata rana da daddare sai ya ji kanshin ya zo sai ya kofa gidan a rufe sai za ga ta katanga sai tsallaka manzala masa izini yana shiga sai ga sai na babakar shi kadai a kwance a tsakiyar gida yana kallon sama har ya zo kan sai na babakar bai sani ba ya leƙa ya ga ba wani ba wani girki da ake a cikin gida ya kuma ya fita washe gari ya ce shamman tura'iha ya rasulallah abu bariha shamman tura'iha na ji ƙanshin da ya rasu wallahi ya ce to ma za falta ya ce na zo samu kofar an rufe sai na shiga ta bayan gida na haura ya ce da ka shiga ba ya ce na zo samu sahibin ka yana kwance yana tafakkuri amma ban bai ma san na shigo ba hannun abin da zan yi ban ga ko wuta a ko'ina ba na fita sai manzo Allah ya ce wallahi inna ababakar ma faddalakum bi kasarati salati ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة إلا بشيء وقر في صدره وهي محبتي وأنا شيء وقر son da ya kira manzon Allah ne yake tafakkuri shi ne kayan cikin sa yake soyuwa kamar ake jin kanshin suya to shi ne wannan makami Allah ta ba mu. Haramna bi anna sadiqa zahiran wa batinan wa mata ma'ahu ma illa sahibul gari. Haramna mun sani bi anna sadiqa shi sadiqu zahiran wa batinan dinsa wa mata ma'ahu ma ba su haɗu a ko'ina ba illa sahibul gari. Shi ne sahibul gari. Is kuma fil gari is ya kulu la ta zan inna laha ma'ana ma'ana. ana ma'anta malaman su ba yakun suka ce inna Allah ma'ana dinnan ba zahiri ake zuwa ba batinin sa ake nufin sai na shau a mara tijjani a wuri aika mun karanta ne ayin aka a ma'arifa in aka zo ana son ka gane a ce to izu ma fil gari izu ma filgari shi ne ma'ana ana huwa ka hatain ana huwa ka hatain izu ma filgari iya kulle sahiri la ta hazan martabatul wulayat to kaga ko da siddiqu zahiran wa ba'inuhu amrun idza zahara min siddiqi to saufa hunaka aidan الذي يكون باطنا وما هو ثاني وجه domin kuma dole ne haka abubuwan suke tafiya yawa wa ma zahara wa ma batsala ne eh wannan in zahirin to akwai batinin abu kowane irin abu mafhumi da manduki ka gani wa kullu maqami sidiki ta ta abi bakari li anna muhalla sirri sadar muwassaun ka gani ko shehu gani kuma yana cewa a sirri indi fi baitin lahu galakun ba a tuma fatihu wal babu magafulu la ya timu sirra kada sirrin dai illa kullu zi sikka wa sirru inda li'anin nasi mabzulu za ka ji suna ta magana harshen iri daya haka ne dinga tafiya har ila yin kiyamati la ya hafazu sirra illal karimun na ka gani la ya hafazu sirra ba kowa yake koyi yake kirke sirri ba illa karimun nasi sai mai girma a cikin mutane wa sirru inda li'anin nasi munshirun kaga ana sai su yana kuma yake cewa wa sirru inda li'anin nasi mabzulu wa maqamul afradi shi kuma maqamul afradi ta siddiqiya yana gaba da siddiqiya ka shi ibrahim radiyallahu anhu ibrahim alkaulayi wa sirati kamar shi ibrahim radiyallahu anhu alkaulayi wa sirati wa hada almaqam ma fawqa haduna alanbiya sama da wannan makamin babu abin da ke sama da shi sai annabawa shine idza ja almadad min sayyidina rasulullahi yatalaqaha alanbiya annabawa ne suke karba daga kan annabawa fa ya talaka hazati bishop ya talaka hazati wa min huna min adam ila nafi tusuri ana mumido daga nan daga kan annabi adamu ba annabi ba in dai mutum wali ne ne da nake shayar da shi har zuwa tashin kiyama kaga muhallin sirri haka abubuwan suke ya talaka haza ce wa haza da makamun wa fauka hadu na an biya wa haza a hajjul haƙƙi ba niyatun falayura ba a gani ba niyatun falayura abu ne ba ɗini ba a ganinsa illa a hada haƙƙira man zaƙa wa shari'a min kusiya Allah ka ba mu wa min al-awliya aidan daga cikin waliyai a shuhada shahidai ma na kansu waliyai ne go radiyallahu ta'ala mu bi shahadati Allah ya sa sun zama waliyai ta wajen shahada wa hum min al-muqarrabina suna daga cikin muqarrabai wa hum ahlul huduri ma Allah ya ala bisad al-ilmi suna cikin ahlul huduri ma buta hadara tare da Allah ala bisad al-ilmi bihi suna sane da Allah da iliminsa قال تعالى وبنجي ياتي شهد الله انه لا اله الا الله انه لا اله الا هو والملائكه سيتي وقول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم كاغني فجمعنا مع الملائكه sai aka hada ulul ilmi da malaiku شهد الله امراتك uku akai magana gurin Allah al malaikatu ulul ilmi martaba uku ne suka yi motsi a gurin yawa allahu mala'ika ulul ilmi suke nan to shi kenan yace to bisadin shahada annan a bisadin shahada aka sa su hum wahidu na an hudurul ilahi suna kadaita Allah ne daga hadara na ilahi wa inayatul azali inaya ta azal hum wahiduna su masu kadaita Allah ne wa shanum ajibun sha'aninsu mai mamaki ne wa amuru garibun lamarinsu baki ne suke zuwa wa haula shuhada wai na shahidai alladina ta'ammahum hadhihi al-aya wanda wannan ayan ta gane su umul ulama billahi ba kowane malami bane akwai ulama billahi wa bi amrillahi akwai ulama billahi akwai ulama bi amrillahi to su waye ake nufi ana malaman sun kasu shi uku eh alimun billahi alimun billahi wa bi amrillah alimun billahi kawai wa bi alimun bi amrillah akwai wannan alimun ne bi amrillah wannan kuma alimun billahi wa bi amrillah wannan kuma alimun billahi haka suke kashi uku ne almuminuna ba da ilimi su ne malamai masu umar ulama billahi almuminuna muminai ba da ilimi ma kala subhanahu wataala bayan ubangiji ya faɗa sun san Allah ya faɗa wa siddiqu shi siddiqi atamma nuran min shahidi ya fi shahidi cikakken haske bayan tauhidu domin tauhidin siddiqi anil ilimi akan ilimi ne la anil imani ba akan imani ba shi ya ga gurukuru wanda yake da ilimi yana gaba da wanda yake imani daban za ka yi imani da abu amma a yi wasan kura da kai in aka zo aka jijjiga ka baka tabuwa aka zaka jijjiga ka baka tabuwa ka jijjiga ka wata kila zaka saki ta ma da ilin ce ga dalilin kana kama magana banza shine ma'ana ga nassi ba a tafiya akan ijtihadi ba kiyasi ga nassi saboda wannan aizul ilimi ne ai igiyan ce wanda zo nan kuma ka kama ne kawai amma za a iya wasan kura da kai a gane imaninka na gaske ne ko kuma akwai tsalle-tsalle a ciki in aka buga aka buga wani yana sakewa sai saki imanin to mai ilimi ba saboda haka ilimi da imani hasken ilimi yana gaba da hasken imani la'ani iman tana zala an siddiq fi martabatul iman sai ya sauka kan siddiqi cikin martaban imani wa fawqa siddiqi fi martabatul ilmi shine sama da siddiqiya cikin martaban ilmi fa huwa mutaqaddimun bi rutbatil ilmi kaga ana gabatar da siddiqiya akan shahada saboda martaban ilmi ne wal mutaakhir shi kuma wanda ya zo baya da rutubatul imani wa siddiqi shi kuma zai zamo da martaban imani ne da gaskatawa amma ya tsaya ya yi istiwa'i a imani daban-daban ne ƙultu sai na ce sai ce wasu a da'u ɗabakan su shahidai ɗabakan ne min al'auliya illahi daga waliyan Allah amma siddiƙina su siddiƙai a saman nuran sun cika da haske wa shuhada'u su shahidai tawhiduhum ka gani tauhiduhum abin da ya kamata na sun yi kuskure imanun ne an gani wa shuhada'u su shahidai eh tauhiduhum tauhidin su imanun ne amma siddiqin tauhiduhum bil ilmi an sun ɗauki wannan ajizin baiti ne suka sa shi ana kawai shi ne kawai da gani an gane wa haula ya kamu wayannan mutane bisa ɗumul ilimi shimfiɗar su shine ilimi wa faqu as-siddiqin kaga fi martaba da ilimi sun tsallake siddiqai ne da martaba na ilimi wa min al-awliya daga cikin waliyar tilawun as-salihuna akwai mutanen kirki ko za mu tsaya na mu tashi assalamu gobe ku sai fa jawahirul ma'ani dan mun doso sauka karatun mu ba zai wuce uku ba nake ganin da ya sauka insha Allah a nema jawahirul ma'ani ku nemi ma rabiu ya kawo muku in ya samu muku ma mai sifili biyu dinnan sun fi kyau in kun ɗauko ɗaya mai sifili ɗayan ya yi za a nuna muku illolin da abubuwan da aka yi wa shautu jami nun kuka sa shi ina tafiya da shi zan nuna muku wannan ba maganin shautu jami ba ne wannan ba maganin shautu jami ba ne wannan ba maganin shautu jami ba ne sai an samu sama da abu ɗari hudu da sittin wanda aka saba shi sani da shi sani insha Allah Allah ce muke Allah za mu nasara Allah ba mu ilimi albarka Allah kara mu nasara da Allah Allah ta da Allah sai na Muhammad Fati ibn Abdul Qadir wa Hasan ibn Sabah ناصر الله يسمعنا هذه الأسرار المستقيمة على هذه الأسرار الدار التي ثلاثا تملأ الأزل أول أبد الزمن ومكان مدروسة في كل عدد بأدب ما في لنكاهنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون